الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya damu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin itikanar ƙura'an da yake nan kwanar jaba a wannan yammaci na litinin wanda yau goma ga watan rajab hijiran manzo alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina 1442 wanda kuma ya dace da 22 ga watan biyu miladiya 2021 wannan zama namu shine zama na biyar domin karatun wannan littafi mai tarin albarka al'adabul mufarar da al'imam al-bukhari rahmatullahi ta'ala alai za mu tashi babi na shida ya ce babu jaza'il walidai ne babi da yake magana akan kyakkyawan sakamako wanda ya kamata da yayi wa mahaifansa yace haddathana qabisa qala haddathana sufyan an suhayl ibn abi salih an abihi an abi hurairata radiyallahu anhu an annabi sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam qala la yajzi waladun walida إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيؤتقى yake cewa babu jaza'il walidaini babu da yake magana dangane da sakamako ga iyaye anan ba wai ana nufin in kai wannan ya zama ɗari bisa ɗari ga abin da in an kwatanta da abin da su suka yi maka ba idan aka ce aljaza sakamako abu ne wanda yake suna na jinsi wanda yake yaftalif yana da mabambantan ma'ana ta iya yi wa yanzu mutum goma su yi aiki iri ɗaya to kuma kowa da abin da za a bashi yanzu alal misali da za a ce kana da gona mai kunya ɗari sai a gefe kuka yi tsada da wani kace nawa zai noma maka kunya goma kuka yi akan cewa zai noma su a dubu daya wani kuma sai kuka yi tsada nawa zai noma maka kunya goma shi kuma sai ya ce dubu daya da dari biyar wani kuka yi da shi dubu biyu wani ma biyu da dari biyar wani ma ya kai dubu uku kaga a musulunci kowa ka ba shi ladan aikinsa shi mai dubu ba zai zo ya korafi ya ce me yasa aka ba wancan dubu uku ba abu ne wanda ya yadda ka yadda shi ma wancan haka to kaga za a ce kowa yanzu an ba shi sakamako na aikinsa amma kaga ba kai ɗaya bane ba to saboda haka sai ke cewa to babu jaza'il walidai ne babu da yake magana dangane da sakamakon mahaifa biyu يتي قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن صهير ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه an karɓo daga sayyidina abu huraira Allah ya ƙara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace la yajzi waladun walidahu da ba zai iya saka wa mahaifinsa ba a nan kunga sai aka kawo mahaifi ba a ce walidatahu ba domin a fahimci cewa shi kansa haƙƙin uba da ake ta maimaita na uwa na uwa to ba wai baya yake ba yadda kowanne ya haife ka to kowanne kuma yana da haƙƙi illa dai kamar yadda muka ambata an ta maimaita na uwa wala Allah saboda rauninta wala Allah saboda wahalar da tafi sha wala Allah saboda ita aka fi saurin kaiwa farmaki amma ba wai dan shi mahaifi ya zama ainihin kura baya ba yace to wani mahaifi ko koda ba zai taba saba wato sakawa mahaifinsa ba illa an yajidahu mamlukan face sai idan a bisa kaddarawa zai same shi a matsayin abun mallaka ma'ana bawa da yake bauta a hannun wayansu fayashtarihi ko fayashtariyahu in mun dauki wannan fa'ul sababiyya sai zan fayashtariyahu in mun dauki fa'ul atafi ce mu ce fayashtarihi saboda haka sai ya zamo ya saye shi fayyutiqahu sai ya zamo ya yanta shi anan sai malamai suka ce da aka ce fayashtariyahu kuma aka ce fayyutiqahu ba wai ana jeranta wato ainihin abinda wane zai biyo wane ba a'a wato aikin da zai iya kasancewa wa illa shi uba ko uwa da zaran ɗa ya saye su to kawai shi kenan ba bukatar sai ya ce a yanta su yawwa nan ta fayi uti kahu ba wai in yi sayo shi ce to baba na yanta ka ba a'a da zaran mutum ya sayi mahaifinsa ko a sani ko a rashin sani tunda kun san wannan zai iya yiwuwa musamman wancan lokaci da ake cinikin bayi ko dai ya zamo cewa mahara sun zo sun sace uba sun mayar da shi bawa shi kuma ɗan ya gudu bai shiga ƙangin bauta ba ko kuma a'a tare aka sace su kamar yadda ake kai wannan farmaki na ƙarfi in ya so daga ba sai ya zama an yanta ɗan kun ba yanta uban ba dan nan ya zo ya kudi ya zan babban mutum kuma sai ya ji labari cewa ga babansa can a kasuwa ko kuma haka kawai ya je kasuwa a bisa dace sai ya ganshi a cikin bayi to sai ya zamo ya siyo shi to yana sayan sa shikenan ya riga ya zama da ko in uwa ce yana siyo ta ta riga ta zama ya ba bukatar sai ka ce kayan taso saboda hadisi ya ce anta wa maluka li abika da kai da abin da ka mallaka na mahaifinka ne to amma kun ga inda za ku gane bambanci matsayin ubantaka ko iyayentaka da kuma ƴaƴantaka shi yanzu uba da zai zo ya siyo ɗansa ko ya siyo ƴarsa mujarradin siyowa bai mai da su ƴaƴa ba sai ya ce to kuma na ƴanta ku to daga ran da ya ce ya ƴanta su sun riga sun zamo ainihin ƴaƴa ina fata mun gane to me yasa aka yi tashbihi tsakanin haƙƙin uba ko ɗayan mahaifa da kuma abin da ya shafi ƴanci na bauta malamai suka ce domin shi bawa yana da rashin ƴanci ta ko'ina kun ga saboda rashin ƴancin bawa yanzu da za a ce lokacin da ake bauta ne kana da bawa ya zo ya kabbar sallan nafila ya ce allahu akabar sai ka ce zaidu dole ce na am dole yanki inda ya sallace ta nafila bai sai ci gaba ba kamar yadda mahaifi in ka kabbar sallan nafila ko mahaifiya da sun kira sunanka wane ko kana cikin tahiya to ba sai ka jira ka ce assalamu alaikum ba kawai sai ka ce na'am dole ka tashi ka je sallan farilla shine ba za a yi wannan ba wannan kuma sai manzo alaihi salatu wassalam shi kuma shi ke da wannan matsayin inda a ce kana sallan farilla manzo alaihi salam yana duniya eh kice maka wane ko a ruku'u kake ko a sujud dole ka yake ka tafi to saboda haka su iyaye su ne sababbin zuwan mutum doran duniya duk kuɗinka duk talaucinsu duk matsayinka duk ƙasƙancinsu duk birnancinka duk ƙauyancinsu su ne dai asalin zuwanka duniya ta su ka zo to kenan su yanzu sun kawo ka a waƙi'in rayuwa a fili na rayuwa to su kuma lokacin da ɗayansu yake cikin yanci shi ma kamar a cikin wani akwati yake an kulle shi ba shi da yanci na sisin kwabo kun gabawa duk abin da zai nemo na kuɗi na mai gidansa ne na mai gidansa ne duk in ya shi yasa ma a musulunci yanzu idan a ce bawon ka yana da kuɗi baka riga ka karba ba sai ka sayar ma wani shi to yanzu kuɗin nawaye na shi mai bawon ne na wato na mai bawon ne na asali ko ku wanda ya saya yanzu wake da kuɗin na wanda ya saya ne sai in shi wancan na farko ya yi togaciya ya ce to wani gabawa na zan sayar maka amma banda abin da yake da shi na kuɗi in ka yi togaciya tun farko to shi kenan to bawa kaɗai ka saya amma in dai baka yi togaciya ba yanda ba za ka ce banda kafarsa ba ko banda hannunsa to haka nan ba za ka ce banda kaza da ya mallaka ba to yanzu shi ɗa da ya saye shi yanzu shi ma ya ɗauko shi daga duhu daga ƙangi ya kawo shi a waƙe na rayuwa yanzu ya samu walwala da yanci irin yadda kowa zai samu ainihin walwala da yanci to shi yasa aka kwata wannan kamar yadda ya kawo ka duniya to kai ma yanzu ka kawo shi wata sabuwar rayuwa to shi yasa aka kwatanta wannan kun ga yanzu ya in za ta al'aurar ya mace dukkan jikinta malikawa sun tokace suka ce amma adal wajah wal kafain banda fuska da tafuka su shafi amma sun ce gaba ki da to amma yanzu ku yanga baiwa al'aurar ta irin ta namiji ce ma'ana daga cibiya zuwa gwiwa shikenan shine al'aurar ta in ta rufe wannan ta sallah shikenan sallar ta tayi kaga wannan ba karamin kaskanci bane ba ba karamin wato ainihin rashin matsayi da daraja bane ba to saboda haka wannan shine abinda wato hadisi yake nunawa inda ma a ce zaka saka zaka saka masa to wannan shine abinda za a kwatanta cewa kai ka saka masa amma kamar yadda faɗa ba wai ana nufin 100 bisa 100 yadda yayi maka wahala yayi maka tarbiya wannan sayan nashi da kai ya zama da wai a ce an yi kankan kan abadan wannan kawai tashbihi ne da abinda hankali zai iya fahimta آمين آمين سيأتي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد ابن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ابن عمر رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمله أفكم حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بئيرها المذلل إذا أذئرت ركابها لم أذأر قال ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها قال لا ولو بزفرة واحدة ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما وأن حديثي يكي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد ابن أبي بردة يكتي وسعيد ɗan abu burda ya ba mu ainihin labari kenan shi sa'id ya zamo jikan abu musa al'ashari tunda abu musa al'ashari shi ne mahaifin abu burda to yake cewa abubuwar da babansa kenan ya ba shi labari ƙane ce sami'tu abi shi sa'idu kenan ya ce na ji babana ma'ana abubuwar da yi haddisu yana ba da labari annahu shahidabna umar shahidabnu umara rajulan cewa abdullahi dan umar ya ga wani mutum yamaniyan ɗan yaman ya tsofu bilbaiti yana ɗawafi a ka'aba hamala ummahu wara a zaharihi ya goyo mahaifiyarsa a gadon bayansa ya kulu yana cewa inni na haɓa iru halmu zallalo ya ce ni ni ne raƙuminta horarre in ƙud'irat rikabu ha idan an razana raƙuminta na hawa lam uzar ni ba za a razana ni ba sun makala sannan sai yake cewa yabu na umar ya kai dan umar a tara ne da zai tuha yanzu kana ganin na saka mata ƙala la ya ce ina walau bi zafaratin wahida ko da da nishi ɗaya tak sun matsafa bin umar sannan abdullahi ɗan umar sai ya yi ɗawafi fa'atar maƙam sai zo maƙama ibrahim fa salla rakatayin sai ya salla raka biyu sun maƙar sannan sai ce yabna abi musa ya kai ɗan abu musa inna kulla rakatayin duk wasu raka'a biyu da za a yi tukaffira ne ma amamahuma suna kankare abin da yake gabansu to wannan hadisi kamar yadda muka gani hadisi ne wanda yake shi ma ingantacce sa'id dan abu burda shi yake zantar da mu wannan hadisi wanda babansa ya faɗa masa abubuwar da an yi saɓani akan asalin sunansa na yanka wasu sun ce sunansa amir wasu sun ce sunansa alharis wani lokaci alkunya a wajen larabawa takan ɓoye sunan mutum na yanka kamar yadda da wani zai zo ya kalli wani a nan cikin masallaci ya ce da allah a cikin manyan sahabbai fitattu wane ne abdullahi bin usman abdullahi dan usman a cikin manyan sahabbai a ce ana so mutum yi bayaninsa kaga wato abin sai ya zama sai ake daga sai kuma ya kana iya tuno shi abdullahi bin usman mana umar la ilaha illallah wannan babban sunan abdullahi bin usman ana abdullahi eh to wani ya dallaka ramsa sayyidina abubakar shine abdullahi abu quhafa babansa shine usman amma da nan sai abubakar ibn abi quhafa kowanne sai ya san shi ya san shi ka gani to kaga wannan alkunya ta boye sunan da yanka yanzu wanda an ce waye abdullahi ko ce dan umar ko ce ibn abbas ko ibn mas'ud ta an ce abdullahi wani abin da zai zata kenan to ashe kuma ga wanda yake lamba daya a cikin sahabban sunansa abdullahi to shi san ya wasu suke cewa abu burda ma ismuhu kunyatuhu kawai sunansa shine alkunyarsa abu burda din kala sa'id yake cewa sami'tu abi naji mahaifina yuhaddithu yana ba da labari annahu cewa yadda lamarin da sha'anin yake shahidabnu umara rajulan abdullahi dan umar ya ga kalma ta shahida tana zuwa akan habara kama bi ma'ana ra'a ma'ana ya halarci ko ya gani ya ga wani mutum yamaniyan bayamale da hausa tsoro ko bayamale ma'ana mutumin yaman ya tsufu bilbaiti yana dawafi a ka'aba kaga a can aka ce albait kowa ya san cewa ana nufin ka'aba saboda an ce ya tsufu dan a duk doron kasa ba ɗakin da ake madawafi sai ka'aba wani ya tsawafu bilbaitin atik to shi kadai ake dawafi a wajensa to ya ga wani mutum yana dawafi a ka'aba hamala ummahu wara zahari ya dauki mahaifiyarsa akan gadon bayansa wasu malamai ma suke cewa dan ya samu lada tun daga garinsa na yamar ya goyo ta yaki ya haura kumi ko ya dora ta akan raƙumi domin dai yaga cewa yayi tsantsan biyayya din ya samu tsantsan ladan to koma wannan dai bai inganta ba yanzu dai gashi yana dawafi da ita tana goye a gadan bayansa ya kuru yana cewa inni laha ba'iru hal muzallalu yace ni a wajenta raƙumi ne raƙuminta wanda yake horarre kun ga yace ba'iru ha bai ce ba'iru ba ma'ana raƙuminta shi yanzu matsayinsa a wajenta to kamar raƙumin mai raƙumi ne kuma wanda an hora shi horarren raƙumi shi ne wanda baya gardama baya tutsu baya toma to saboda ka yake cewa shi a wajenta raƙumi ne horarre yadda raƙumi horarre zai ɗauki mai shi kai shi ko'ina ba zai gaza ba ba zai tutsu ba to shi ma haka sai ce in ƙul'irat rikabuha idan aka zama an firgita ko an tsorata raƙuminta rikab ana nufin raƙuma mun gane ko wannan shi wato lafazi ne wanda ba shi da mufuradi a wato wannan lafazin nasa ma'ana suna ne na jami'i da Allah ya ce wa ma afa Allahu ala rasulihi fama ako fama wadawtu alai min khailin wala rikab kaga ce min khailin wala rikab Allah ke cewa duk abinda Allah ya dawo da shi ma'ana daga mutanen Banu Nadir abinda Allah ya bayar na ganima ga manzo alaihi salam sai ce fama awdabtu alaihim min khairin wala rikab baku sukani dawakai ko raƙuma a kansa ba kaga anan rikab raƙuma to baka da lafazi da zai nuna raƙumi ɗaya da ra'un da kafin da ba'un sai dai ka ce arrahila domin idan ka ce arrakabu shi kuma wannan mahaya ake nufi warrakabu asfala minkum sai dai kuma idan ka ce arrakib to wannan shine mufradin arrakabu arrakibu mahayi guda arrakabu kuma wanda suke suna kan ainihin abun hawa to sai kita in urirat rikabuha idan an furgita raƙumanta wato anan sai yake hikaito ko yake nuna wani mummunan hali na larabawan jahiliya larabawan jahiliya idan sun so halaka mutum ba kan sakali ba mashi ba kibiya to in an san yana bin hanya kaza to wani daga cikin magauta wanda yake so ya ga halaka shi sai ya zo da abin hawansa sai ya ɓoye abin hawansa nesa sai ya zo ya kwanto a cikin wata duhuwa duk da inda mutumin zai zo ya wuce bai yi aune ba kawai sai ya firgita wannan ragumin to idan yi zallo ya yi samar ya yi sama sai kwalo mutumin ƙasa ƙarshe wani sai ya iso da ka wani ya balle ugu ko abin da ya kama da haka to shi kuma kawai sai ya hau abin hawansa ba wanda ya ganshi sai ya gudu kaga idan wannan raƙumin ya iso gida a guje sai ta ato da aka ya kayar da mai shi sai a bi sawu sai a same shi kuma dama shi bai ga wanda ya firgita raƙumin ballan tana ce ai wani ne zai yi ɓaddabami yadda ba za a gane shi ba kunga shi yasa a cikin suratul tauba da Allah yake hikaito maganar munafukai yake cewa ya halifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba da islamihim wa hammu bima lam yanalu to ma'anan wa hammu bima bima lam yanalu lokacin da aka dawo daga yakin tabuka to munafukai sai suka shirya makirci suka ce to yanzu abin da za a yi su yi gaba kawai sai su ɓoye abubuwan hawansu daidai su rukuki kaza manzon Allah yana zuwa sai su firgita raguminsa kawai shi kenan ya jefar da shi in yi so ya mutu to shi da Allah ke cewa wa hammu bi malami nalu suka yi nufi suka yi burin abinda Allah bai ba su dama ya zartu ba Allah sai sanar da manzo alaihi salam suwa da suwa daga abinda suka shirya aka kamo su aka tutse su kuma suka dinga rantsuwa Allah ke ta ya halifu na billahi ma qalu suna rantsuwa da Allah ta su ba su faɗi komai ba wa laqad qalu kalimatal kufri kuma sun faɗi kalma ta kafirci wa kafaru ba'da islamihim sun kafirce bayan musuluncin su wa hammu bi malamin alu to shahid dai a cikin wannan kissar wato sun yi kokarin firgita wannan raƙumin domin manzo alaihissalatu wasalam ya zama ya fado ya jikata alaihissalatu wasalam kuma an rasa shi gaba ɗaya burin su kenan to shi ne shi wanda suke cewa in ubirat rikabuha idan za a tunzura raƙuminta a tsorata shi sai ke cewa lam uzaru to ni ba wanda zai tunzura ne ya tsorata ni ma'ana nan kinaya yake mahaifiyarsa duk wani wata wahala ta ta zai ɗauka kuma da tsufa ko shekaru ko rudewa za ta sa ta yi masa wani abin da ba zai ji daɗi ba to ba zai tunzura mata abin da ba daidai ba kun san da yawa idan aka shekaru sai haƙuri duk lokacin da aka ce shekaru sun kai shekaru to dole da tijo lallaba shi ake koma zai kamun ƙaramin yaro na faɗa muku daga cikin mahaifiyar mahaifiyar take faɗa masu cikin kakanninsu mace ce ‘ya'yanta wajen takwas ne duk alƙalai yarga ta ce ta yi tsufa tana gidan ɗaya daga cikinsu sai ta ci abinci ta ƙoshi da ta ji ya zo zai wuce sai ta ce alhaji ya ka ya zo ya ce ba a yi to bane a gidan nan yau ga sha gabanta ce hajiya ba kawo ba ta ce ko wanda ya ci tuwo ban gani ba ba wai ba shi tuwon ba wanda ya ci ba ba ta ci ba kuma ga sha gabanta sai ta faɗa ya ce to bari zan ɗauki mataki a kansu sai ya wuce shi kenan abin ya wuce ta manta to shi sa Allah yake cewa in ma ya buluga na inda ka da kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā kanka kuskura ka ce tir ko ka ce kash a'a wa qul lahumā qawlan karīmā ka faɗa musu magana magana ta darattawa ta mutunci wato wallahi idan na ga dattijo a rayuwa ni suna na rasa nawa duk tsofinsu sai sai na mana wane duk da wannan rikicin a tukun gurawa tun da kasar yankin da kake to saboda aka sai ke cewa in ƙur'ira ta bai kamo ha lam in aka tunzura abun hawanta da za a tunzura shi kayan da ita to ne ba wanda isa ya tunzura ne ma'ana zuciya ba za ta tunzura shi ba kuma wani bai isa ya hada shi da mahaifiyarsa ya yi mata abin da ba daidai ba wannan ba karamin al'amari ba ne ba wato wannan abu muna ta faɗarsa wallahi sai lokacin da aka tsufan mutum yana da ɗayan mahaifan to sannan zai gane wato ba karamin alfanu bane da Allah ya ja kunnan yaya wani tsufan ya kai tsufa anan zai ba wani wani anan zai ba haya kuma yana yi baya san wannan leman maza maza a zo a dauke a cire masa wannan leman dole a zo a sake masa haka za a yi ta yi Allah ya samu dace amin amin sun makala ibn umar sanin sai ce ya kai abdullahi dan umar atarani jazaituha yanzu kana gani na na saka mata kala sai ya ce la'ina wala bi zafaratin wahida ko da da nishi ɗaya tak wanda ta yi na lokacin naƙudanka numfashi ɗaya da ta yi na yunkurin haihuwarka to ko shi baka saka mata ba sun matsafa ibn umar sana abdullahi dan umar sai ya ci gaba da dawafi fatal maqam da ya kammala yazo maqam ibrahim fa salla rak'atayn sai sallaci rak'a biyu sun maqal sanan sai yace yabna abi musa ya kai dan abu musa inna kulla rak'atayn tukaffirani ma amamahuma duk wata nafila rak'a biyu da mutun zai yi to tana kankar abin da yake gabanta ma'ana ba abin da yake nan gaba na rayuwarka ba kai abin da ya gabace ta na ainihin laifuka da kai mun faɗa so da dama gafarta zunubai yana da halaye da yawa ibn abdul'iz a cikin sharhin tahawiyya ya kawo fuskoki ina da za su kai wajen 22 ko da uku na hanyoyin da Allah ke gafarta laifukan masu laifuka akwai wanda lokacin da ya laifin ba wa'isu gifari ya ba waɗansu manya-manyan ayyuka yi na lada to Allah sai ya kalli su kai sai ya fi masa kamar da kita innal hasanati yuzhibuna sayyi'at abubuwa wanda suke na kware masu kyau to suna yin awon gaba da munanan ayyuka da aka yi ma'ana yana nuna cewa sallah ta nafila ta daga cin abin da Allah ke kankare zunubai ta hanyar ta Allah sa mu dace to sai hadisi na sha uku domin hadisi na goma sha biyu da'ifi ne ba za mu koma ta kansa ba yace haddathana abu nu'aym qala haddathana sufyan an ata ibn sa'ib an abihi an abdullah ibn amr qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace wani mutum yazo wajen manzo tsira da amincin Allah su kara tabbata gare shi yubayihu ala al-hijra yana yi masa cappa akan hijira wata raka abawaihi yabkiyan ya bar iyayensa suna kuka faƙala sai ce irje ilaihima koma zuwa gare su wa adhikhuma ka dariyantar da su kama abukaitahuma kaman yanda ka sa su kai kuka to wannan mahadisi yana nuna mana matsayin iyaye kun ga abdullahi dan amur ya ce ja a rajulun inda bi sallam yi bai'u al-hijira wani mutum ya zo wajen manzo alaihi salatu wasalam yana masa caffa akan cewa shi yanzu ya baro ƙauyensu ya baro garinsu ya yi hijira ma'ana ya zo ya same shi a madina wani allah yana wayansu gyaffa na makka ko su gyaffa na madina inda addini bai kai ya yaɗu sosai ba to shi ne yanzu ya zo ga shi na tafa a wajen manzon tsira alaihi salatu wasalam cewa yanzu shi ya yi ƙaura ya dawo ainihin madina sai ya ce wata raka abawaihi yabkiyan kuma ya bar iyayensa suna kuka a nan hadithi bai fahimce mana ba shin shi ne ya faɗa wa manzo alaihissalam ya ce ya ma'aikin Allah ni dai gashi na wa hijira amma iyayena ba su so bai za ka na bar suna kuka ko kuma bai faɗa ba Allah ya sanar da manzo alaihissalam zai iya yiwuwa ko wancan ko wannan shi ne ya bar iyayensa suna kuka a nan da aka ce taraka abawaihi kun ga anan ba a ma nuna cewa ko musulmi ko ba musulmi ba ya bar su dai suna kuka kala sai manzo alaihi salatu wassalam ya ce irje ilaihima ka koma zuwa gare su wa adhikhuma ka sa su yi dariya kama abkaitahuma kaman yanda ka sa su kai kuka wanda irji ilaihima ya nuna cewa iyaye ko da ba musulmi ba ne ba ya zama suna da bukata gaɗa to lalle bai halatta ya gudu ya bar su wannan a makka aka yi wannan daga makka zuwa madina amma ba daga sauran ƙauyuka na madina zuwa cikin madina ba kuma wani allama wannan ɗin ya kasance ne bayan ma fito makka wani allah tunda mun san bayan an buɗe makka babu wata hijira ta zama ainihin ta wajibi a nan malamai suke cewa jihadi shi kadai jihadi fi sabilillah shi ne idan iyaye ba musulmi ba ne to ba za su datse ɗa ba mun gane hijira daban jihadi daban kamar yadda za mu samu hadisi nan gaba idan jihadi ne to iyaye musulmi su ne za su hana ɗaya je jihadi shi ma idan bai zamo ya lizabci kowa da kowa ba insha Allah za mu gani nan gaba to sai ce ka koma ainihin ka sa su dariya kamar yadda ka sa suka yi kuka wannan gabar yan uwa tana nuna mana faranta ma iyaye ya wuce duk yadda kake zato matsayinsa a wajen Allah subhanahu wataala yanzu ku duba falala ta a zo a zauna da manzo alaihi salatu wasalam idan yi hijiran nan fa kullun yana tare da manzo alaihi salam kun mun faɗa ba so ɗaya ba zaman mutum da manzo alaihi salatu wasalam na rabin sa'a ya fi duniya da abin da ke cikin ta to amma kuma yanzu shi wannan an ce ya je ya zauna da iyayensa ya lizimce su ya ci gaba da kyautata musu ya haƙuri da wannan kaga wannan zai nuna to ashe kula da iyaye da hidimta musu wato matsayin ba karami bane a wajen Allah akalla kace wannan hidimta musu wajibi ne wannan kuma hidimta ta bata zama wajibi ba a wannan lokacin kuma ba za a bar wajibi ba saboda abin da zaka ce musahabi ko ja'izi ko abin da ya kama da haka to wannan zai nuna mana yan uwa ɗalibai da dama da suke saba ma iyayensu a wajen dole sai sun je neman wani ilimi na sana'a iyayen ba sa so amma kuma su su kafe cewa sai sun yi wani ma ya dinga cewa to ai karatun nan ma ƙarshe in nayi zan zo in san babban aiki lokacin sun tsufa kuma albashin da zan samu da shi zan kyautata musu wa ya sanar da kai cewa za ka yi doguwar rayuwa waye sanar da kai cewa idan kai aikin ko in kai karatun za ka samu aikin waye sanar da kai idan ka samu aikin kuma za ka ci gajiyarsa kuma waye sanar da kai cewa su ne ko kwaye su ne ɗalibi za su riga mutuwa awa ne sanar da kai wannan abinda malamai suka ce neman ilimin addini na dole abinda addinin ka ba zai kyautatu ba sai da shi to a nan shi ne abinda iyaye ba za su ainihin hanaɗa ba baka san ibada ba baka san ainihin aƙida ba duk wani abin da ake nema na addini baka san shi ba to a nan iyaye ba za su zaunar da kai su hana ka je ka nemi ilimin addini ba amma ilimi na sana'a ballantana wani ma sai ka samu ƙarin karatu ne akan abin da yake da shi kuma wallahi so da dama akwai wanda sun yunkura suna son wani abu wani karatu ko dai digiri yake so ya tafi da yana da NCE ko diploma ko masa sai yake so ya tafi ko ma PhD iyayensu ce ya haƙura kada ya je kuma ya haƙura ya masu ɗa'a sai Allah ya zo ya yi masa buɗe ninkin ba ninkin na wanda suka yi wannan karatu ko kun san cewa a yanzu na faɗa muku ina ji a baya akwai professors yanzu wanda suke kabu-kabu professor wallahi professor ne in na ga dama da zan faɗa muku in ce wato bc na jami'a kaza shi ke faɗar wannan ya ce wallahi ya san professors mutum biyu wanda a yanzu kabu-kabu suke to a shaida kwalin da matsayin shine samun shine duniyar professor shi kamar da ya fi kowa kuɗi to amma yanzu ga farofesa yana kabu-kabu ga kuma wani ko sakandare bai kammala ba yanzu shi ke ba wasu kyautar motoci haka ne ko ba haka ba ne saboda duniyar ta Allah ce su bada wata'ala shi ke bada ga wanda ya so kai dai in kana son albarka wallahi kan lizimci yi ma iyaye biyayya ko ranka bai so ba a ko tarihin da ake bada kissa mutane da yawa Allah ya mata farin jini wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo wannan ya zo to sai wani mutumin kirki kuma gashi misali ba saurayi ba ne sai yana yana santa to ubanta ya ce gaskiya ya san wani mutum ne mai addini mutumin kirki sai ya ce wancan ina baki shawara ki yi haƙuri da duk waɗannan ki auruwa ne ta ce to ba mutum da kai kace shi kenan ta aure shi wallahi wanda yake ban labari ya ce wato in ka ga kuɗin da Allah ya mutumin nan na farko sai da ya zama shine giran da kadin jihar sa baki daya kuma duk shekarar duniya ba ta fashin hajji da umara to me take nema ƙarshe da ta je ta hau wato keken bera wani gwanin lacca da kawai baki ba ko kwabo ya zo ya ta tsara ta yana mata lacca ta yadda ya je ya aure ta ya zo ya danna ta gidan hayan ma da sun kai su wajen ashirin ban daki daya ana irin wannan to amma yanzu sai ta fifita muradin mahaifinta kuma Allah ya zo ya mata albarka da kusan duk ƴaƴan gidan ba wacce samu hutun rayuwa kamar ta kuma Allah shi ya sa abin da ya tada mata a lahira amma yanzu so nawa za ka ga cewa mutum mai addini mai mutunci zai zo neman aure amma sai ka ga iyaye sun ba ya shawara wala sai ta tsalle ta dire ta ce wallahi mace yadda ba Allah ya ji kan malaminmu ba laifi don na faɗa shek ibrahim abubakar ramadan ya koyar da mu akwai lokacin da muna aji yana faɗa ba irin wannan kissa yana koyar da 'yan mata ya ce kullum daga cikin nasihar da yake musu a matsayinku na ɗalibai na ƙur'ani to ku fifita auren mutanen kirki ku fifita auren masu addini ya ce akwai wata fitsararriya daga cikin yaran kawai ita ce malam ne sai mai gida da mota wato ka kiyayi ma malaminka ko mahaifinka galatse ya ce wallahi sai allah ya jarrabe ta ta zo aka samu wani gwanin bula ya yi mata bula ya yi mata bula ya aro tufafi ya aro babur ya aro kaza ya zo ya aure ta wato ashe mafi yawan abubuwan ma dun na aro ne hata irin atamfofi wasu da aka sako da aro waye da ta zo ta tare biyu ya dinga zazzare su ilan mayarwa gidan haya sun kai su wajen nawa ƙarshe mata ciki ya gudu zakara ya bashi sa'a aka rasa inda yake to ina mai gida da mota to saboda haka lalle mu sani matsayi na iyaye da wanda ya koyar da kai qur'ani ba karamin al'amari bane ba da yawa wannan zaka ji dalibai suna cewa wai su kawai baban su ya ce wai ba za su tafi karin karatu ba to karin karatun nan yanzu a duniya fa dole sai kai karatu ake da kai duk karkari dai kudi kake so ba wai karatun da zaka ce na addini ba na addini ka riga ka yi duk kokarin da zaka ce ka yi PhD ka zama professor magana ce ta kuɗi to wallahi idan kai wa mahaifinka biyayya Allah shi san budin da zai maka sai ya zama wasu masu manya-manyan kwalayen kai za su zo su nemi alfarma abubuwa kai za ka taimaka musu to saboda kama kula da wannan da kyau amin amin sai hadisi na gaba yace haddathana abdurrahman ibn shayba qala akhbarani ibn abi fudayk qala haddathani musa an abi hazim an aba murra mawla umm hani bint abi talib akhbarahu anna aba murra mawla umm hani bint abi talib akhbarahu annahu rakiba ma abi hurairah ila ardihi bil aqiq فإذا دخل أرضه صاحب على صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا وانا حديثي كما يندمك غني wato sai na abu huraira allah ya kara masa yarda wanda a bamurra bararren bawa ne na umma hani ir abu talib shine wato ainihin ya ba shi labari yake cewa rakiba ma abi huraira ya hau abun hawa tare da abi huraira ila ardihi bil aqil zuwa gonarsa da take aqil fa'iza da kada arzahu idan ya shiga wannan gona tasa sahabi ala sauti sai ya ɗaga maɗaukakiyar muryarsa alaikis salamu wa rahmatullahi wa barakatu ya ce aminci da jin ƙan Allah da albarka Allah su tabbata gare ki ya ummata ya ke mahaifiyata ta ƙulu sai ta ce wa alaikar salamu wa rahmatullahi wa barakatu kai ma aminci da jin kan Allah da albarka Allah su tabbata gare ka ya ƙulu sai ce rahimakillahu kama rabbaiti ni sagira Allah ya ji kanki kamar yadda kika ji kaina ina ɗan kankani fata ƙulu ita ma sai ta ce ya bunai ya kai ɗan ɗana wa an tafaji zaka Allahu khairan kai ma Allah ya ma kikkiawar sakamako wa radiya anka kuma yadda da kai kama baratani kabira kaman yanda kai man da'a kana mai yawan shekaru to wannan hadisi shi ma ina nuna mana magabata da yanda suke daukan iyayensu da mutunci da kuma yanda suke musu biyayya yake cewa ya hau abun hawa tare da abu huraira ila arzihi bil aqiq zuwa gonarsa da take al aqiq aqiq asalin al aqiq shine duk wani wuri wanda ruwa ya fafare za ku ga idan ruwa yana yawan bi korama za ta fafare wuri ya rami to akwai wadul aqiq wanda ya bi ta kusa da islamic university kuma shine halbul hulaifa wurin da mutanen madina suke ainihin yin harama ko wanda suka biyo ta madina to anan masu shari sun ce wannan wurin ake nufi wanda wuri ne mai albarka shi da aka ce manzo alisatu wasalam malaika jibrilu yake ce masa ka sauka a wannan wuri kai harama lokacin da ya fita kenan zuwa aikin haji alaihi salatu wasalam to yake ta fa'iza da khala arzahu idan ya shiga wannan gona tasa a wani asar ɗin cewa ga gidansa daban ga gidanta daban to a cikin wannan gonar tasa a nan gidan mahaifinsa yake tunda ka san ana yin wato gidan gona a yi lambu wanda kuma akwai ɗakuna na kwana a ciki to anan mahaifiyarsa take fa idza dakhala ardahu idan ya shiga wannan gona ta sassahabi ala sauti sai ya daga murya da madaukakiyan muryarsa yace alayki salamu wa rahmatullahi wa barakatuh yace aminci da jinkan Allah da albarkarsa su tabbata gare ki ya ummata yake mahaifiyata anan wani zai mamake ce ah to ba ɗaki yake shiga su je su gaisa ba gashi yanzu ya ɗaga murya ya mata magana to ku gane cewa al'adun mutane suna bambanta kowace al'umma akwai yanayin al'adarta da kuma takalitinta wannan abun kuma ba sa ɗauka shi a cikin wani abu wanda za ka ce ba daidai ba yanzu misali idan ka kalli rayuwa ta kano da wahala kaga mutum ya fita misali ya fito daga gida kaga magidanci ya fito yana kwala masa kira sai a tura da ce sauri ka je ka kira shi je ka kira shi to amma da sokoto da katsina ba komai sai ga idan mutum ya fito sai ga mai gida yana kwala sautin kaiwa ne ba komai bane wannan ba za ka taɓa ganin wannan zai wahala a kano kaga wannan in har ya ɗan fita to shi kenan za ka ce maza maza zai tura a ce kira shi to su kuma sai ka ga mace ma sai ta leko sai ga ta kwala kira shi kenan ya juyo taho kuma yanzu misali akwai al'adu irin na mutanen asiya inda ce mutanen asiya ina nufin irin su bangladesh irin su malaysia indonesia irin masu abin nan afghanistan pakistan india waɗannan da na zana maka su yi tusa mai ƙarfi a gaban mutane ba komai ba ne wallahi za ka iya zuwa ka ziyarci mutum ka ziyara ta girma kuna fira sai ka jiya saki tusa da ƙarfi kuma wallahi ko a kama sai kawo bai jin cewa wai yayi abin da ba daidai ba to kan mu tafi kasar waje afuwar da Allah mutane sokoto sai mu afuwa a sokoto ni ni ga naune wallahi akwai za ga dattawa inda suka suka dan shekaru to su wato idan suke su mutane sokoto sai sa ba su faya hawan jini ko ciwon zuciya ba wato su ba kumbiya kumbiya ba boye boye haka Allah ya su kaifi ɗaya ne saboda haka shi bai yadda ya bar ta cutar da shi ba kawai sai ka je sake ta da karfi wallahi wani a gaban ƴaƴansa ni na gani to kaga wannan al'adu ne na mutane wanda ba su dauke shi wani abun zubar da mutunci ko ta kima ba ba wani abu bane wannan to saboda haka larabawa suna da wannan kada ku manta akwai hadisi ina jin ko na bukhari ne wani mutum yazo yana kira manzo alaihi salatu wasalam da gare sai yake ta kwala masa kira ya muhammad yake abin nan sai sahabbai suka hantare shi kai me haka sai ce kawai wai kai ka zo kana kaunan mutum baka isa busar mutane a dinga yi ma tsawa kaza kaza shi yana ga shi a karyawa kadari da ake masa tsawa dan ya fara kira manzo alaihi salatu shi yana ga meye wanda yace ba wani abu bane shi a wajen sa saboda al'adun su na mutanen kawai mutanen karkara wannan ba wani abu bane ba to saboda ka su al'adar larabawa dan ka kwala wa mutum kira ko da ko mahaifi ko na abu wannan ba komai bane ba ba wai rashin ladabi bane ba wulakantawa bane ba muzantawa bane ina fata mun gane to shi yasa sai ya zo annabi sai wannan sai ce sai kira ta yace ya ummata ya ke mahaifiyata ta kulu sai ta ce wa alaikum wa alaikas salamu wa rahmatullahi wa barakatuh wato kai ma amincin Allah da jin kansa da albarkarsa ta tabbata gare ka abinda na manta ba faɗa ba a gaban da na kawo na wancan hadisi kun ga shi wancan mutum da ya zo ya kwala manzo alaihi salam kira shi ba Allah sai ya amsa da murya mai karfi irin tasa ya amsa masa to kaga shi sai da an girmama shi haka haka ya kamata so in aka yi ma irin wannan to kai ma ka maida da irin wannan in aka kwala kai kasa kasa to kuma kai ka kaskantar da shi su abin da suke gani kenan to saboda haka ba wai wata matsala ba ce ba to saboda haka sai ai ita ma sai ta ce to kai ma amincin Allah da jinkan Allah da albarkatunsa su tabbata gare ka ya kuri sai ya ce rahimakillahu Allah ya ji kanki kama rabbaiti ni saghiran kaman yanda kika kula da ni kika tarbiya ta ina dan kankani fatakulu ita ma sai ta ce ya bunai ya kai dan dana wa anta fajzakallahu khairan kai ma Allah ya saka maka da alkhairi wa radiya anka kuma Allah ya yarda da kai wannan addu'a da mai take kama ai a ce radiyallahu anka addu'ar uwa in ta karɓi malami kamanta mai karsa a duniya kuma abu huraira ba sai an ce baka wani addu'o'i sun yi tafiri a rayuwarsa ba ta ce to kai ma Allah ya yarda da kai kama bararta ne kabiran kamar yadda kai man biyayya kai man da'a kana mai girman shekaru kaga sai ta lissafa irin wannan maganganun da kuma ayyukan da yake yi a matsayin da'a to shi sanya takalid na mutanen wuri idan ka gansu wanda baka san su baka saba da su ba kada kai saurin yanke hukunci ni na tabbata yanzu mutumin da bai san al'adun wuri ba sai ya ji wani ya kwalla wa mahaifinsa kira daga nesa ko mahaifiyarsa zai zai ta mamaki ce kai ba da wannan bashi da ladabi in ka ji yadda yake kwalla wa mahaifinsa kira ko mahaifiya al'adun wuri wato ainihin suna gudana yadda mutane suka riga suka saba na faɗa muku yanzu a ga 'yan afghanistan yanzu na sama allahu a zuwa tsikari mutum mutunci ne ko rashin mutunci dattako ne ko rashin dattako to wallahi su ba komai yanzu idan pakistan ko afghanistan sai ga aikin hajji aka bakila tun da suka zo ba haɗu da juna ba yana cin harami zaune sai ga dattijo da furfura sai ya lallaba ba abokin sai daka masa tsikari ta baya sai ya zambur da su haɗa ido sai a tafa a yi dariya kai yanzu mutum ya wannan wani irin kallo za a yi masa to su wallahi ba su a cikin masallaci sai kawai sai su kayan su Allah ya samu dace to saboda haka kala Musa wato haka ne ko sai Musa ke cewa kanasmu Abi Hurairata Abdullahi bin Amr Abu Huraira sunansa Abdullahi dan Amr saboda haka wannan yana nuna mana irin yadda ake samun kyakkyawar rayuwa tsakanin sahabbai ya'ya suna yi ma iyaye addu'a iyaye kuma suna maya addu'a ashe wannan ya nuna cewa addu'ar ba wai ta iyayen ne akan yayan su kaɗai ba kowane ɓangare ana so ainihin ya ci gaba da yi wa ainihin kowane ɓangare addu'a to an nuna man lokaci ba zan so in ƙara ba saboda shi wani hadisi da zamu shiga yana buƙatan doguwan magana sai mu tsaya nan abinda muka yi daidai muna fata Allah subhanahu wataala ya bamu lada abinda mu kuskure muna fata Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din amin amin amin amin amin rana ita yau akwai wanda ya tambaya dangane da hajjaj da ya zo a cikin hadithi ko na hudu ne a to shi hajjaj din sunansa hajjaj ibn minhal ba hajjaj ibn yusuf a sakafi ba ne wannan shi sunansa hajjaj ibn minhal abu muhammad as-sulami al-hafiz shi ya rasu hijira tana da shekara biyu da goma sha bakwai hafizi ne mutum ne mai addini mai wato kula da sunna kuma baya boye kan harkar sunna ahli sunna ne wanda ke ba na wasa ba saboda haka dai ba wancan ibn yusuf al-thaqafi bane wannan na farko bayan yayi addu'a sai ke cewa malam muna neman addu'ar yan uwa musulmi game da jarabawa da muka fara to muna muku addu'a Allah ya bada nasara Allah ya sa a dace Allah ya bada kyakkyawan sakamako wannan kuma yake cewa malam ina buƙatar addu'a yan uwa akan wata qadiyya a kotu Allah ya bayyana gaskiya a bani hakkina da wani mutum yake so ya zalunce ni to Allah subhanahu wataala ya tsare ma haƙinka kuma Allah ya bayyana gaskiya ya tabbatar da ita ga mai ita Allah ya sa a dace wannan shi kuma sai yake cewa malam menene matsayin hadisi na sha hudu mu a littafin mu malam ya ce da'ifi ne to zahin ga na sha hudu ni a waje na hadisin abdurrahman ibn shaiba wanda makaranta ke rago to inda shi ne yawa na sha biyu ya kamata dai na sha biyu shi ne zaifi na sha biyun za mu gaci abinda hadithi na sha biyu ya kunsa kusan shi na sha hudu ya kunsa to amma shi na sha biyun zaifi ne wanda ta ko kuma lambacin gida ba to mu dai wancan zaifin na sha biyu ne a nuskanmu yawa shi kuma sahihin wato na sha hudu shi kuma ainihin sahihi ne akwai wannan bawan Allah mai wannan tambayar ina ga ita ba sai na amsa ta ba na fahimci ya rubuta ta a wancan karatunmu na na risala da muke yi wato hadifai da ya kawo guda uku ya nemi ma'anarsu hadisin aisha wanda yake cewa la ya kulan na hadukun habu sati nafsi walakin liya kul laki sati nafsi mun faɗi ma'anar a karatun mana alhamis sai kuma shi ma hadifi na biyu da yake ta inda Allah ya fi gizul baliga min rijali allazi ya ta kharar bilisani kama ta kharar bakar wannan shi ma mun yi bayani a karatu na alamis na tabbatar in shi mai wannan din ya je to dai ya je hatta shi ma wannan na na ukun cewa man salla salatar subhi fa huwa fi zimmatin lahi to shi ma dai duk mun yi bayanansu a wannan kuma ga alama shi dai wannan rubutun mato mai wannan rubutun shine mai wancan na zaton da ba a samu ansa a can ba shine rubutu na nan litinin to dai na tabbatar mun amsa maka ita ba sai mun sake maimaitawa ba a yi haƙuri da karatun gobe talata domin za mu yi tafiya ne to wani lokaci in kai tafiya ko kasa ci dawowa da wuri sai a kasa dawowa da wuri to maimakon ya zama an dawo a gajiye kuma so nake ganin matsallake ba za mu karatu talata ba insha Allah ta'ala eh amin amin to ba da amin amin to assalamu alaikum wa rahmatullahi amin amin insha Allah